nasta'in ci gaba da karatun nazmu tatimmatul fusul li sulamil usul na littafin salih ibn ali al'umari da ya yi tatimma wa sulamul usul na alhakam to za mu tashi baiti na 315 ko zai zama karatu na 20 insha Allah wal akhir قال الناظم رحمه الله ومن أصول السنة المشاعة تصديقهم إلى قيام الساعة لأولياء الله بالكرامة وأنها لصدقهم علامة خوارق على يديهم تجري مسانة عن دجل وسحر yace wa min usuli sunnatil musha'a na daga cikin manyan abubuwa da ahlus sunna suka bambanta da su daga yan bid'a usul na ahlus sunna al musha'a wanda yake sun yadu sun yadu shine al musha'a yani al muntashira تصديقهم إلى قيام الساعة أهل السنة سنة قزقتا وهرتاشا القيامة لأولياء الله بالكرامة سنة قزقتا دا كرامة وليا الله أما با وليا شيئا با أي شيخ الإسلام يربط الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان akwai bambanci tsakanin waliyan Allah da kuma waliyan shaidan daga wannan fasili ne fi bayani anna min usuli ahli sunnati wal jama'ati tasdiqa karamatil awliya yani awliya ar-rahman akwai waliyan shaidan waɗanda wato ainihin suke barazana wa mutane da ainihin wato wannan karamar tasu ta ƙarya da galibi sihiri ne ko kuma wato wani daga cikin sulkulli to cikin usul na ahli sunna da suke almuntashira bainan nas tasdiquhum gazgata wasu li awliya illahi bil karama sun gazgata waliya karama ta waliyan Allah wannan kuma gazgatawa ila qiyamis sa'a har zuwa tashin alkiyama wato ba a ce sai waliyan zamani kaza ko waliyan lokaci kaza ne kadai karama ke gudana a hannunsu ba a kowane lokaci a kowane gari a kowane zamani idan Allah ya ga dama zai iya gudanar da karama a hannun wani waliyi daga cikin waliyansa wa annaha li sidqihim alama kuma lalle ita wannan karama ta waliyai alama ce da ke nuni akan gaskiyarsu cewa suna kan tafarki miƙaƙe suna kan miƙaƙiyar milla wace iriyar karama yake magana domin karama karama budda ta fi shahara ita ce zai ambata ta khariqul ada amma babu karamar da ta wuce bin bin dokar Allah an gane karama ta kiyaye dokokin Allah da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fi karama tafiya saman ruwa ko a saman iska wanda Allah ya datar da shi yake nisantar sabon Allah baya ƙarya asali ma baya shirka baya bid'a baya ƙarya baya zina baya sata baya cin amana baya duk wasu laifuffuka waɗanda suke Allah ta'ala yayi hani daga gare su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani daga gare su kuma yake aikata wato yana kan tauhidi yana kan sunna yana bin koyi da yana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bin shari'ar Allah wannan karama shi tafi wanda yake aman wuta tafi karama mai tafiya saman ruwa tafi karama mai tafiya saman iska tafi karama wanda za a banka mai wuta bai kone ba dan da ya tafiya saman ruwa lada nawa eh oh amma ya kiyaye dokokin Allah shine babban karama wanda wannan Sheikhul Islam yayi wannan bayanan cikin Al-Furqan yayi su cikin wato ainihin naga al-jawabul kafi na ba magana aha to daka wa'annan wannan kenan galibin an ce karama mutum baya tuna wace isha'in nan da muka yi karama ce karama ce ka iya zama ka yi karatu karama ne in za ka lissafo karamomin da ubangiji ya yi maka musulmi ne ka yi ahli sunna ne ka yi kana da karatun alkur'ani da sunna kana kaza duk karamomi ne wadda sun fi wa'inci lakin wanda ya hada waɗannan karamomi na addini kuma sai Allah ya ƙara mai da waɗancan na al'ada da na ainihin khariqul ada wannan shi yafi sai zama shi daban yake don wato yayi closing din wannan yafi wannan da wani abin da sun hadu akan wani kuma yafi shi da wani amma ya zama shi mutum kawai da awai karama shi ta ba wato ainihin yana tafiya saman iska ko saman ruwa ne kadai baya sallah a jam'i baya kaza baya kaza to wannan ba karama bace ba ihana ce yana cikin kaskanci ko mun fahimci wannan ko to sai ce khawariqun ala yadaihim tajri wasu abubuwa da ke saba ma al'ada ne za su dinga gudana a hannunsu khawariqul ada na ce khariqul ada abinda a al'adance ba zai yiwu ba shine khariqul ada a al'adance aka banka wa mutum wuta mutuwa zai yi ko to sai wani a zo a banka wuta rami wuta a banka wa rami wuta a ɗauke shi a jefa ciki sai ya fito salin alin kaga wannan karama ce ta gudana a tattare da shi idan mutumin kirki shi da annabi ibrahim ita mu'jiza ce tun da shi annabi amma kaga abu muslimul khawlani hakan ya faru da shi kaga wannan karama ce tun da shi ba annabi bane ko mun gane amma ya zama wannan khariqul ada din da zai auku musanatan an dajalin ya zama ta ta samu kariya daga ƙarya kenan kai ya zama ta bokaye ce da 'yan sihiri wa sihiri kuma ya zama ta samu kariya daga sihiri ya zama wanda karaman nan ta gudana a hannun shi ba a san shi da ƙarya ba ba a san shi da sihiri ba don ka san shi matsafi ne sai ka gan shi yana tafiya saman iska wannan ba sunanta karama ba wasu su kira shi ihana wasu su kira shi istidraj wato Allah ta'ala ya dan ara mai lokaci ne don ya ƙara zurfi cikin zunubi ya ji daɗin kama shi wurin da ya ce sanastadrijuhum min haythu la ya'lamuna wa umli lahum inna kaydi matin kun fahimta ko amma in mutumin kirki ne sai aka ganshi yayi wani abu wanda a al'adance abin nan bai cika yiwuwa ba to sai a ce wannan karama ce ta gudana a hannun shi da kuma ita wannan karama ta waliyai na Allah subhanahu wa ta'ala ahli sunna wal jama'a sun yi imani da ita kamar da yanda a jiya muka yi ta bayanin yanda ahli sunna suke tsaka-tsaki ko a babun imani a babun nisbatul a'mali a babun alwa'ad wal wa'id a babun kaza to haka shi ma a matsala ta karama domin akwai wanda suka yi guluwi suka wuce gona da iri sufaye kenan musamman gurbatattun cikinsu da suke ganin wato shehunansu da waliyan cikinsu maz'umai sun karamarsu ma tana bayuwa zuwa ga su halitta ko su raya ko su azurta ko su wato ainihin talauta ko su kashe ko su raya ko su ɗaukaka ko su ƙasƙantar nan kaga wuce gona da iri an shiga hurumin ubangiji akwai kuma mu'tazila da suke ganin karaman ma ƙarya ce sun ƙaryata karama kwata-kwata karamatul auliya suka ce idan karama gaskiya ce to za a samu talbisi wa jahili ya kasa bambance tsakanin annabi da boka ya kasa bambance tsakanin waliyi da matsafi kun gane ko? kuma ahli sunna suka ce a'a akwai karama amma tana da iyaka ba ta kaiwa ga haddin ubangiji subhanahu wataala sannan wannan karamar daban take da tsafi daban take da ƙarya ta bokaye da surkullansu shi yasa yace musanatan an dajalin wa sihiri zama ta samu kariya daga ƙarya ta samu kariya daga sihiri domin za a kalli wanda karamar ta gudana ko wannan khariqul ada din ya gudana a hannun shi lokacin da annabi Musa ya jefar da sanda ta zama maciji kaga wannan ba sihiri bane mu'jiza ce amma saharatu fir'auna da suka jefar da sandunan su da igiyoyin su suka zama macizai wannan sihiri ne shi yasa yace wato ainihin saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bi bi sihrin azim amma na annabi Musa fa ita wannan karama ce haka lokacin da Allah ta'ala ya ce mai wa alqi asaka alqa fa idha hiya hayyatun tas'a qala khudha wa la takhaf sai ce mi sanu'iduha sirataha alula wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in sai ce ayatan ukhra kaga sai ya kira ta aya domin shi annabi Musa alaihi salam mai bin Allah ne sau da kafa Tudaka abin da ya gudana na khariqul ada daga gare shi wannan gamdakatar ne daga Ubangiji, taufiƙi ne na Ubangiji, karama ce daga Allah gare shi. Amma su sarata fir'auna faɗa suke da, da Allah a lokacin kansa musulunta, faɗa suke da shari'ar Allah, da kan suka yi wani abin da ya saba mawa al'ada da ɗabi'a, to shi wannan wani sihiri ne Allah ta'ala ya musu wato ainihin istidiraji suka samu damar yin shi. Dudaka a yanzu ma abin da za a kalla kenan. Mutumin da zai shiga ta bakin jaki ya fito ta duburarsa. Sai ka kalla ka ga mutumin ne yana tare da layu da wani kalan koko da wane ne yana karanta wani surkulle da tsalasim da aza'im. A ta wannan boka ne. Shiga ta bakin jaki da ya rufa idani ba karama ba ce. Kun gane wannan ko? Amma wani salihin bawa ne sai ya aikata wani abu da ya saba mawa al'ada misali an zo za a kashe shi yana zaune sai aka neme shi ba a gan shi ba ana ta neman shi ba a gan shi ba yana zaune kila yana ta tasbihi to ne yake ce karama ta gudana a tattare da shi amma an su baba ne ya ce to laya ya danna layar zana ce wanda kaga ba karama ba ce amma salihin bawa ne da ake kyautata mazato sai mu ce wannan yin Allah ne na fata an gano wannan ta zama karama a gare shi daga cikin bambanci tsakanin sihiri da karama shine shi mai karama baya tahaddi mai karama baya tahaddi baya cewa a zo a yi gasar kaza sai annabawa su kadai daga bambancin ita kuma karama da mu'jiza shi ma mai karama baya tahaddi kuma mu'jizar annabawa akwai tahaddi a cikinta za ka iya kai fito na fito da arna in sun isa su zo a kara wurin da annabi musa lokacin da fir'auna ya ce mushi wato ani faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhshara an-nasu duha ta tara mutane da hantsi azo kaga shi yanzu yana da cikakken yaqini to shi mai karama galibi abin yana aukuwa ma bai sani bane ka kamar ƙisar Usaid ibn Hudayr yana karatun Alƙur'ani bai san ma har taguwar shi ko kuma godiyar shi tana ta kewaye ta ga girgije ya zo zai lullube shi ba sai daga baya an kara an fahimta ko sunna abubakarin da karama ta faru da shi a gidan shi ana cin abinci baki ne yayi su uku abincin da aka dafa da shi da matar shi ma ba zai ishe su ba bakin nan suka zo da aka aka zubo abincin ya ce suna cin abincin yana ƙara yawa a cikin kwano wani na cikin bukari har da aka cinye abincin ma shi da matashi suka ce ya yi ninkuso uku a kan yadda aka dafa shi kaga wannan sun abakar bai san haka zai faru ba kawai allah tabaraka wa ta'ala ne ya ainihin wato zartar da wannan karamar a tattara da shi su bayan allah da suka zo masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam su biyu suka ta cikin duhu amma ka suka daure suka zo aka yi karatu da aka tashi sai Allah ya haskaka musu hanya su biyu haske na bin su duk inda za su da suka je maraba wannan zai yi dama wannan zai yi hagu sai hasken ya zama ya rabu biyu wannan yabu wannan ya raka shi ha gida wannan yabu wannan ya raka shi ha gida kaga wannan ita ma ta ma karama ce kaga ba su fito sun yi challenge ba abu ne wanda kawai ya gudana wato ainihin sulfatan tattare da su karama sayyiduna umar da ta sariya da ya ce ya sariya taljabal ko ibn umar yana saman mimbari a madina yana hudu ba kawai ya tura sariya da rundunar shi su je suka yi hari ma wasu kafir ashe kafiran su kuma sun yi musu kofar rago sun musu wani fakh sun haɗana musu wani tarko daga kawai sai aka yi masai na umar mukashafa yana saman mimbarin nan nan take sai aka nuna mushi ga halin da su sariya suke ciki sai kawai ji aka yana ya sariya taljabal ya sariya taljabal wasu malamai suka ce kuma sariyan sai da ya ji wannan kiran daga ya tattare rundunar suka ɓoye bayan dutse an fahimci wannan ayi kaga wannan ita ma karama karama tana faruwa ga waliyi ko bayan mutuwan shi kaga ai sahabin da yayi alƙawarin ba zai taba kafiri ba kafiri ba zai taba jikin shi ba sun harbe shi da kibiya amma ya roki Allah kar su gagawar shi kuma ba su gagawar tashi ba sun yi yunkurin su haura saman dutsen da yake kudan zuma ya hana su kaga wannan karama ce ƙarshe suka jira a gama ruwan sama su je su ɗauko gawar tashi Allah ya sa gulbi ya tafi da shi wasu gan shi ga abu musulun da muka ambata alkhaulani rami aka hura wuta aka jefa shi ciki ya karanta hasbi Allah wa ni'mal wakil ya samu guri ya zauna wuta ta gama ci ta cinye kuma ya fito shine aisha na Umar yake cewa alhamdulillahi alladhi arani nagode mu Allah da ya nuna min mutumin da Allah ya ba shi kariya irin wadda ya ba mawa Khalilur Rahman annabi Ibrahim alaihi salam. Aga wannan duka karamatul auliya ne, to mu ahli sunna mun yi imani da su, amma sai dai kamar da muka ambata la shaɓaɓa wala wakas. Babu wuce gona da iri kamar da sufaye suka wuce gona da iri a babun karamat, sannan babu wato sakaci kamar yadda mu'tazila suka yi sakaci da suka karyata karamat. abu ishaq al-isfirayini shi yana ganin karama ta halatta amma banda cikin abin da yake khariqul ada ne sai banda cikin abin da yake khariqul ada ne wato a iya samun wata karama ta waliyi cikin abin da wato ba mustahili bane lakinnahu ba'id amma cikin mustahilat al-adiyya yace ba zai yiwu ba to wannan magana ta shi kuskure ce kuma abin mamaki al'amiru san'ani sai ya tafi akan wannan ra'ayin tare da kasancewar yana da tsanani akan ƙuburiyuna na zamanin shi don har ya rubuta littafi haƙiƙatul auliya wa ma ladaihim min alkaramati wal altaf wanda wato abdurrazzaq al-badr hafizahullah ya mai ya mai tahqiqi to a ciki abin mamaki ya tafi kan wancan ra'ayin na Abu Ishaq al-Isfirayini da ke ganin karama ba ja'iza ce cikin abin da yake khawarik ba cikin khawarikul ada cikin abin da ya saba mu al'ada to wannan kuskure har cikin khawarikul ada din tana faruwa dan kaga wancan da aka hura wuta aka jefa shi ciki wato a al'adance ai konewa zai ba kuma sai ya fito da ran shi wannan karama ce ina fata an gane wannan su daka akwai karamomi na bayan Allah wanda malamai sun yi rubuce-rubuce akan karamatul auliya hatta Allah laka'i ya yi rubutu akan karamatul auliya da kuma ɓangarori masu yawa cikin littafin abu nu'aim na hilyatul auliya hilyatu al'auliya abu nu'aim abu nu'aim wa yake ne? eh? a kwana kake kai riba mana ka ce ne abu nu'aymin al-asbahani al-asbahani ko al-isbahani duka ana cewa ko al-isfahani duka ana cewa to shine aiwa ina ne to saboda haka imani da karamatul auliya yana cikin usul na ahli sunna al-musha'a واعلم بأن الأمر بالمعروف إقامة للمنهج الحنيف والنهي وفق الحكمة الشرعية عن منك أم منكر هما عرى الخيرية والزم حضور الجمع والجماعة مع الإمام المستحق الطاعة والنسح عن علم لكل الأمة واصبر على الأقدار في الملمة واشكر لرب الناس في الرخاء وطب رضا في مؤلم القضاء واحسن ففي مكارم الأخلاق شواهد الإيمان بالخلاق من قبس الآيات والآثار على هدى نبينا المختار تداك يتغب دا بياني تيوى wannan kuma fasali ne akan ahlus sunna wal jama'a suna imani da umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna ko kuma suna umarni da kyakkyawa suna hani daga mummuna sannan wa yatakhallaquna bi makarimil akhlaq sah wa'alam bi anna al'amura bil ma'arufi ka sani umarni da kyakkyawa iqamatul lil manhajil hanifi yana daidaita tafarki wanda yake na tauhidi wato in za a yi da'awa ta sunna kuma ce ba za a yi wa'azi ba to wannan da'awar za ta yi rauni shine yace umarni da kyakkyawa yana miƙar ya daidaita tafarki wanda yake na hanifi na tauhidi tafarki wanda babu shirka a cikinsa sa'annan wannan ya wafkal hikmati shar'iyya hani hannun nan kuma ya kasance bisa tsari na hikima ta shari'a daidai da yadda hikimar shari'a take kira zuwa gare shi an munkarin daga munkari huma su biyun da al'amru da annahai ural khairiyya su biyun nan su ne igiyoyin fifiko da Allah ya mawa wannan al'umma. Linzami da jijiyar da ta ɗaga ta ɗaure mutuncinmu da khairiyyanmu shi ne umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna. Kuntum khaira ummati nukhrijat linnas tamuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. daga cikin mafi girman abin da ya tabbatar da wannan al'umma akan khairiyya tafi al'ummun da suka gabata shine umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna domin ahlul kitabaini min qablina kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu kaga ko mu in muka ce ba za mu umarni da kyakkyawa ba za mu hani daga mummuna ba za mu shiga mu sawunsu mu shiga sawunsu so da ka in muna so mu samu doriya a kansu wanda kuma Allah ya bamu wannan daraja to ya bamu process da zamu bi daga cikin manyan process din bayan imani da Allah kiran mutane zuwa ga gaskiya hana su saban Allah wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dole a samu firka wadda take kira zuwa ga Allah wadda take ba za a dunguma duka a tafi gona ba ba za a dunguma duka a tafi kasuwa ba ba za a ɗunguma duka a tafi kiwo ko ma'aikata ba a a samu masu kiran al'umma zuwa ga Allah samu masu kiran al'umma zuwa ga Allah wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum minhum ta'ifatu liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim wa la'allahum yahdharun dole sai an yi wa'azi dole sai da kira zuwa ga Allah ka umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna sai dai ya ce wafkal hikmati shar'iyya anan gurin akwai ilimi a ciki shi umarni da hanin ana yin shi bisa ga hikima ta shar'iyya hikimar shari'a kuma shine me shine kokarin dar'ul mafasid da jalbul masalih da kokarin hada su da kokarin fifita abin da yafi dacewa da gabatar da shi da jinkirta abin da amfanin shi bai kai wancan bai kai na dan uwan shi ba domin akwai abin da gashi dai ya kamata a ce an yi magana din amma sai zama magana ba za ta zama alkhairi ba to sai a yi shiru saboda li kulli maqamin maqal wa li kulli maqalin maqam daka sai an kula da hikima ta shari'a shine ina maslaha Imam Malik ya ce duk inda maslaha take fa thamma amrullah aw fa thamma shar'ullah duk inda maslaha take to anan shari'ar Allah take saboda wasu ka'idoji da suke me da suke ainihin wato alamtar ko kuma tabbatar da haka cewa ta da'awa ana yin ta bisa hikima yace ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wanda hikiman nan da yawan mutane me suka ɗauke ta me suke fassara hikima da shi sauƙi da yawan mutane ba gaugao muke ba da yawan mutane sun ɗauka hikima shine lalama ko abu mutane cikin sauƙi a wisu to akwai wanda shi ɗabi'a shi ghaliza ce in ka zo kana mai wa'azi kana kaji in kana ma Allah ka ji tsoron Allah ba zai taɓa fahimtar ka ba sai ce miskini yunwa kake ji a gane ku to da wani in ka zo sai ka zazzare mai ido ita hikima shine ajiye abu inda ya dace da shi kawai ba sauki shine hikima ba ba lalama ita ce hikima ba ba taushi shine hikima ba sai dai yana cikin hikiman idan an aje shi inda ya dace daga akwai wanda su cikin lalama za a yi musu da'awa wasu kuma cikin kausasawa za a yi musu da'awa wasu kuma sa'atan fasa'a wata ran a kausasa wata ran a sauƙaƙa mun sha misali da suratul hujurat ko kaga farko Allah subhanahu wataala da ke yana magana da 'yan birni ɗalibai masu zama gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna ka riga annabi kafin yayi ko ko ka ainihin daga sauti a gaban shi zai iya bata ma aiki ko ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun amma da aka zo kan arabu fa mutanen karkara ne mutanen ƙauye ne sai Allah ya ce innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qiluna wato lallashin shi yayi hakuri su waɗannan sai a hankali dazu wani yazo diba ruwa gida ne yayi sallama ta fi dari yaro ne karami assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to kaga wanga jahili bayan da ka iya da shi kun fahimta ko sai ya zama a aya kamar lallashin su ake ko walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum kuma wallahu ghafurur aka aka rufe amma yafe musu can kuma an ce an tahbata amalukum wa antum la tash'uruna to mutane kaka yi musu bugu daya karkace da salo daya zaka yi mu'amala da kowa a kowa da abin da ya dace da shi kowace ƙwarya akwai abokin burmunta na fata an gane wannan so da haka hikima shine ajiye abu inda ya dace wani gurin in ka je ba aya zaka ja ba hadisi zaka kawai sai musu abinci ka gama da su eh wasu ka sai musu abinci wasu ka kai musu ruwan da za su sha wasu kaza shikenan gobe da ka dawo da abin da kace za ce sadaqallahu alazim amma ka je ka ta wa'azi ka ta kaza su suna fama da matsala ta fari suna fama da matsalar kaza ba za su fahimce ka ba da hikima ake da'awa a arab din nan duk galibi da kyauta annabi ya ta ciwo kansu to da kowa da irin da'awar da ake mishi kowa da irin hikimar da ake bi amfani da ita gurin kiran shi zuwa ga Allah walzam hudural juma'i wal jama'a kalizumci halartar sallar juma'a da sallar jami'i ma'al imamil mustahiq ta'a tare da shugaban da ya cancanta a mai biyayya shine wanda bai bar da'ira ta musulunci ba kaje kai sallah a bayan shi idan jihadi ta kama a yi jihadin nan tare da shi Nabi sallama ya ce shugaba garkuwa ce da ake fita yaƙi a samu kariya da shi in yi umarni za a mai biyayya ko da ko fasiki ne ko da fajiri ne in dai bai kira ka zuwa ga fajirci ko zuwa ga fasikanci ba fisquhu wa fujuruhu kana alaihi ko hakan nan in kai mai tawaye kai ma zunubin na kanka to daka sallar jam'i da sallar juma'a a yi ta tare da shugaba a wancan lokacin shugabanni su ne limamai shugabanni su ne limamai kuma a tsarin ƙasashen nan namu su ma haka ne sai zuwan turawan mulkin mallaka tuwa mulkin mallaka su ne suka bankara lamar amma asali sarki shine limamin gari tukaga ga ilimi ga sarauta kaga dole gurin khutuba dole ta yi tasiri ko dole ta yi tasiri nan zai faɗi doka ya sanya doka ya kaza nan ne za a kawo koke da wane ne ya yi daga baya sai al'amura suka zo suka lalace fa ilallahi mushtaka to daka a yi sallah bayan wannan shugaban ta jam'i da ta juma'a ko bayan wanda shugaban ya wakilta a yanzu duk masallatan juma'a kaga ai da wanda suna da rijista da gidan sarki ko ka kenan su ma wannan kamar ka yi sallah bayan sarki ne tunda ka bi wanda sarki ya wakilta wakilul wakili kal wakili inji mai muktasar ko mun gane wannan to wannan shi ma na cikin usul na ahlus sunna karkace a tunda mutumin banza ne ba zan bi shi sallah ba la su hajjaj aka gajin ana zancen azzalimi aka zo kan hajjaj an kai wa ladaina ko amma duk da haka shugaba ne abdullahi bin umar ma'a taharrihi littiba'i sunna mutum ne mai tsantseni matuƙa da ƙoƙarin bin sunna ko da ta zama ɓoyayya shi kaga shi dai ya zaƙulo ta yayi yayi koyi da ita ibn umar ne fa za su yi tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo cikin bukhari bayan shekaru masu yawa ya biyo hanya sai ya tuna sanda za mu wuce da annabi sallama ya duka ya yi biyan bukata ya yi bawali a nan gurin shi kuma baya jin bawalin haka zai sako daga abin hawa ya duka ya kama ruwa dan dai koyi kawai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka yana sallah bayan Hajjaj ibn Yusuf har ma matasa ɗan ɗumin kai suka zo suka same shi aka ce zaluncin Hajjaj yayi yawa ba za mu dau mataki ko akai ba yace yo me kuka gani ma ai annabi sallama ya ce la ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu huwa sharrun min kawai naka hakuri ne shugaba kamar addu'a ne Allah ya shirye shi amma a fito ana mai shugaba terere wanda kuma irin a hau mimbari ko kujerar wa'azi ana faɗin laifuffukan shugaba shi ma nau'i ne na tawaye domin walƙatru minhu tadaffukul khiljani rabi'ul arabi ko mu kira rabi'ul arabi ko mu ce khaliful arabi tun daga demil dis kasashen larabawa 2010 ko 2010 kasashen larabawa ba su kara zama lafiya ba duka wannan matsalolin ne an samu ba a biya albashin ma'aikata ba ba ma ma'aikata ba su kawai albashi na 'yan ƙasa ko an samu jinkirin biya ko an ɗan rage kimiyyar abin da ake biya ko biredi ya yi tsada kamar su sudan misali shi kenan sai a malamai su ta hawa mimbari suna zagin shugabanni na ta zagin shugabanni to daga nan su kuma gauga use wannan abin na shiga tunda kowane lokaci magana malami tana da tasiri kaɗan kaɗan har ta kai abin ya kai ga kisa ya kai ga bore ya kai da an kifar da gwamnati murtani ne ko ina ne har abin ya gangaro ƙasar ainihin wato siriya har yanzu ana cikin fama da matsaloli ƙasar misra ga libya kairu shahid ko ga sanan wa ma qaumu libya minkum bi ba'id ka su dan ga kaza to duka wannan daga al-khawarijul aqdiyya wanda yake ba khawarije ne amma bai hau bai dau bai dau makami ba su karbawi yana zaune cikin AC cikin kujera na juya shi yana qum ghadir wai tashi kai hijira shi kuma yana cikin air condition ya, ya maƙe ya danne miliyarorin dukiya sai bayan mutuwa shi ne ma aka samu labarin irin makudan kudin da ya, shaƙe a banki daga shi ya'yan shi ba wanda ke fita wannan muzaharat da masu kai ta tura matasa ana kashewa a ga wannan shi ma ba khawarije ne to saboda haka shugaba a yi mai biyayya a bi shi sallah ta jam'i juma'a da jama'a kai fa tsabar muhimmancin yi ma shugaba biyayya ka duba abdullahi bin mas'udin ra'ayin shi shine ra'ayi sa'ibi a mas'ala ta kasurus sala cewa amina cika wato kasuro ake ba a cika sallah sai na Uthman sai ya zama shi cika sallah yake sai kuma ibn mas'udin ya bi shi sai dalibai su ce mun ji ka hana kuma gashi ka bi shi sai ya ce fitina ba ta da dadi tunda shugaba ne sai ya bi shi da zance mafi inganci shine wanda ya yi itimam fi mahallil kasiri sallar shi ta yi wanda ya cika sallah a gurin kasuru sallar shi ta yi to amma ƙin yi shugaba biyayya da haifar da fituna fa kaga wannan mafsada ce daga dar'ul mafsada musallatun ala jalbil manfa'a ko mun gane wannan to shine sai ibn mas'udin yayi amfani da wannan daga koda shugaba ya zalunce ka ko da shugaba ya ci mutuncinka asali ka faɗa an cuce ka ba laifi ba ne la yuhibbu Allahu al-jahra bil qawli bi su'i min al-qawli illa man zulima ko ka faɗa an zalunce ka ba laifi amma a haƙƙin shugaba ka yi hakuri saboda bannar da za ta biyo baya tafi maslahar da kai kake nema daga ka yi hakuri ka gaya ma Allah ko ka je ka same shi kai da shi ta inda babu wani nau'i na harraza mutane da tunzura mutane akan shi ka je ka same shi kai da shi kana da wannan hanyar shi kenan in ba haka wato shi Allah ta'ala sami'un qaribun ne wadih wa nusha an ilmin li kulli umma yana daga cikin usul na ahli sunna yin nasiha an ilmin nasihan ne zama ta hanyar ilimi kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira yani ala ilmin wa basiratin min rabbi ba a da'awa da jahilci an nushu sauke haƙƙin al'umma bisa ga ilimi li kulli al'umma ga dukkanin al'umma kaga hadisi na hadisin wa yake da suna abu tamim abu ruqayya tamim bin asani dari ko ya bayyana yanda ake an-nushu lil umma ne yace addinun nasiha qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim ka kowa ya shiga sauke haƙƙin alqur'ani haƙƙin Allah tabaaraka wa ta'ala na tauhidi haƙƙin alkur'ani na imani da biyayya da karantawa da aiki haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama imani da shi koyi da shi karfafa sunnar shi san shi girmama shi da sauransu sauke haƙƙi na shugabanni yi musu addu'a roƙa musu gafara da yi musu biyayya a cikin abin da bai saba ma Allah ba da rashin tunzura mutane a kansu da haƙƙin bayin Allah kowa da gwargwadon haƙƙin da yake da shi a gare ka wanda al'aham falmuhim daga haƙƙin iyaye haƙƙi na ɗiya da mata da ainihin ‘yan uwa da dangi malamai da ɗalibai makwabta da sauran kowa har matafi da hanya ta haɗa kuwa sahibu biljambi ko yana da haƙƙi a kanka hatta dabbobi da kake kiwo suna da haƙƙi a kanka to kai annasu shi ne kowa ka ba shi haƙƙin shi amma bisa ilimi kai shi matsalar shi fa jahilci baya gyara komi sai ya ɓata shi jahili duk ikhlasin shi gani duk takawar shi duk san alherin shi banna yake jahilci masifa ne duk yanda zai ma abu tsakanin shi da Allah sai ya cutar da kanshi ya cutar da kai ba tare da ya sani ba shi ilimi shine haske shine shine fitila malamai sun fassara ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ci furkan ɗin na alijiyar imamu sa'id ya ce ilimi ake nufi Allah sai ya baku ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasuli yu'tikum kiflayn min rahmati wa yaj'al lakum nuran shi ma yace an-nur a gurin haske ake nufi ilimi ake nufi shine hasken amma jahilci wallahi duhu ne jahilci duhu ne Allah ka kare mu daga jahilci wasbir ala al-aqdari fil mulimma kai hakuri da kaddarori a cikin musiba tace al-mulimma al-musibatu al-mulimma musiba mai dimewa don ka shiga cikin musiba kai hakuri dan abinda zai kara maka wato ainihin yadda da kaddara da kuma yin hakuri shine sanin ka da cewa fa masifan nan sai ta zo ba wanda ya kubuta daga jarabawa to tunda ka san za ta zo kenan a shirye kake sannan saninka da cewa wanda suka fi ka sun shiga cikin musibar da ta fita ka kuma saninka da cewa musibar ba za ta ɗore ba za ta me za a zo ta domin inna ma'al usri yusra an gane ko sannan kuma saninka da cewa in kai haƙuri za ka samu lada wannan zai sa ka ga mai imani ya shiga cikin masifa katuwa amma sai ga hankalin shi a kwance saboda ala basira ne yake mu'amalantar komai da ka zai mu'amalanci wannan musibar ko wannan jarabawar akan wato ilimi da basira sau da ya san da cewa wannan musibar da aka jarabce shi da ita an jarabci wanda suka fi shi annabawa da salihan bayi da wadda ta fita shi ya san da cewa wannan musibar fa dole sai ta zo tunda Allah ya riga ya kaddara ya san da cewa musibar ba dorewa za ta yi ba kamar yadda al-Imam Shafi'i yake cewa فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء بزي دوما بزي ينكي وترانا sannan ya san da cewa wannan musibar ƙara ɗaga darajar shi ne Allah zai yi in yayi haƙuri manzo sallam ya ce duk abin da zai samu musulmi hatta ƙaya da mutum zai taka ko wani rashin lafiya ko wata damuwa sai an ɗaukaka darajar shi saboda wannan inda ya yi haƙuri man yuridillahu bihi khairan yusab minhu ko inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukhut wannan zai ƙara taimakon shi gurin musiba sai ta mai ta mai sauki da ya san insha Allah alkhairi za ta zama to da ka yi haƙuri akan ƙaddarori da Allah yake ƙaddarawa na musibu da jarabawa washkur li rabbin nasi firraha firraha kuma kai godiya ga ubangiji ubangijin mutane a lokacin wadata da walwala in ka shiga musiba ka yi haƙuri in ka shiga cikin walwala da wadata ka yi godiya ga Allah in ka gode sai ya ƙara maka cikin ni'imar shi in ka yi haƙuri sai ya baka lada a cikin jarabawa shi da shi yasa annabi a hadisin muslim riwaya ta suhaib ar-rumi shi ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wala yakunu dhalika yace illa lil mu'min ko duka lamarin mu'mini alheri in asabatu sarra'u shakara fa kana khairan la wa in asabatu darra'u sabara fa kana khairan lahu shaka mu'mini yake waɗib ridan fi mu'limil qada'i ka ainihin wato wato ka samu yarda da Allah ta'ala da natsuwar zuci ɗib wato kai farin ciki ka gode ma Allah ta'ala ka yarda da hukuncin Allah ta'ala cikin ƙaddara mai raɗaɗi shine mu'limul qada al-qada'ul mu'lim ka yarda da wannan ƙaddarar ta ubangiji subhanahu wa ta'ala shine Aisha tace annabi in abun farin ciki ya same shi yakan ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat idan abun bakin ciki ya same shi yakan ce alhamdulillahi ala kulli hal shikenan ka zauna lafiya wa ahsin ka kyautata ko wahsin fa fi qada'il fa fi makarimil akhlaqi wahsin ma'anar shi wa ahsin ne sau da zarura ta waka ka kyautata ma al'umma ma'ana fafi makarimil akhlaqi domin a cikin kyawawan halaye shawahidul imani bil khallaqi kai abubuwan da suke tabbatar da cewa kai imani da Allah mai halitta in an cutar da kai kai hakuri in kana zama mai kunya mai fadin gaskiya mai rikon amana duk me ya ja kake yin haka yardarka da Allah imaninka da cewa Allah zai biya ka don ka zama mai kyawawan halaye alamar ka yadda wannan gidan na duniya ba da wama zai yi ba kuma gurin Allah kake nema nan ta lahira din can kake bukata shi yasa sai ka zamanto mai taushin hali a duniya mai jin kana jin wato kowa na jin dadin zama da kai kana da kyakkyawan hali sifofi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innaka la'ala khuluqin azim baitin ƙarshe bayan ya gama bayani sai ya ce min qabasil ayati wal athari yani hadhihi al abyat wa hadha wa hadha al ilm wa hadhihi al fawaid wal masail al muhimma min qabasil ayati wal athari na cinno hasken su daga ayoyin alqur'ani da hadisai al athari ma'ana al ahadith ala huda nabiyina al muhtari wanda suke a kan shiriya ta annabinmu Muhammad sallallahu Alaihi wasallama zaɓaɓɓen Allah subhanahu wa To, intaha a nan wannan tatimma ɗin ta ƙare tare da ƙarewar sulamul usul ila ilmul usul cikin karatu ishirin Allah ya mana albarka a cikinsa. Inda muka yi daidai Allah ya ba mu lada, inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyarawa. ban sani ba za a ƙara tafiya hutun kwana biyu akwai bonus yau jiya gobe da jibi insha Allah. kenan sai ya tarjama alhamis zuwa asabar sai mu ji littafin da za a sa insha Allah ta'ala ina san tunda akwai manzuma ta al-usul thalatha ba ta da yawa to maybe za mu hada ta cikin sahab da za a yi da na al-qawaidul arba'a na usaymin insha Allah ta'ala an gane sai abin nan amma wanda ke da hali ya nemi nuniyar ibn al-qayyim nuniya ta ibn al-qayyim kowa ya tanade ta kusa take dab insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك